الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna sha tara ga watan bakwai watan rajab ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda kuma ya dace da yau nawa ne ga watan sha biyu yau tara ga watan sha biyu ga watan ɗaya hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatunmu na sunan abi dawud daga wannan masallaci na mai albarka masallaci mai yati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fajar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne muna cikin dai babi na biyar a cikin kitabu sala mun tsaya a kan hadisi na 400 da tara da tara ne eh hadisi na 400 da tara wanda a kan shi za mu tashi wanda a cikin shi muke dama satin da ya wuce insha Allah yau babu tambaya da za mu amsa za mu shekara to kai tsaye billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah wannan shine darasin mu na 61 a cikin wannan littafi insha Allah قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه يتي عن كربو دغ علي بن ابي طالب الله قارا مسا يدا يتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا فدان يوم الخندق ارانا ياقin khandaq al-khandaq shine muka ce al-hafaru rami ne babba wanda aka tona a lokacin yaƙin ahzab suratul ahzab al-ahzab jam'i ne na al-hizbu al-hizbu shine runduna al-ahzab rundunoni to wannan yakin ana kiran shi da ko gazwatul ahzab ko gazwatul khandaq al-ahzab an kira ta da wannan suna saboda an yi taron dangi kabilun makka qurayshawa kenan bisa gayyatan yahudawan madina yahudawan madina suka je suka samu ƙurishawan makka suka ce da su muna so mu haɗa kai da ku a zo a yaƙi annabi a madina a ainihin gama da shi da sahabban shi to abubuwan da suka faru tsakanin annabi da yahudawan suka yi wannan cin amana to ƙurishawa kuma suka ji daɗi tun da ma suna fushi da manzan allah alaihi salatu wasalam sun yi yaƙi da shi a badar ba su yi nasara ba suka je suka ƙada shiryawa suka dawo aka yi yaƙin uhud nan ma ba su yi nasara ba to ana wannan zaman shi ne suka je yahuda suka gayyace su wannan ya faru ne a shekara ta biyar bayan hijira wasu malamai suka ce shekara ta hudu shi ne ra'ayinsu imamul bukhari amma galibin malaman sira sun ce a shekara ta biyar ne abin ya faru to me zai faru sai su ƙurashawon maka suka gayyace kabilun larabawa daban-daban su banu katsafan su gassan su duk aka raba goron gayyata sai da aka tara sojoji dubu goma sha biyu suka tinkari madina a lokacin annabi da sahabbai dole hankalinsu ya tashi sai da iya dukkanin abin da annabi yake da shi na sojoji dubu uku ne dubu uku za su kara da dubu goma sha biyu sannan kuma ga munafukai da suke cikin madina su ubai bin salul da za su taimaka musu ga kuma yahudawa ana tare da su za su taimaka musu to sai salman al-farisi ya ce shi shawarar da zai bayar a matsayin shi na mutumin farisa akwai dabarar da suke in za a kawo musu hari sukan iya kewaye gari da ramin da ba za a iya haura shi ba to abin da ya faru shine ba madinan gaba ɗaya aka kewaye ba a ta inda za su shigo ne aka tare da wannan ramin saboda nan dutse ne nan ba dutse ne dutse kuma wanda yake ya tafi mai tsayi to ta inda za su shigo ɗin nan ne aka tona rami babban ramin da ba za a iya haura shi ba to a lokacin da aka tona wannan ramin da suka zo sai suka ce to su kuma su sa wa mutanen madinan kamar takunkumi ai dole ne suna bukatan abinci da abin sha da kiwo da wane ne to sun kewaye garin ba shiga ba fita sai da aka yi sati uku a haka iyakan wahala an sha an fanci wani abin da kyau amma ƙarshe ainihin allah ya tarwatsa su subhanahu wa ta'ala to abin da nake so na faɗa game da wannan yakin na khandak ababai sun faru da yawa na mamaki mun faɗi ɗeran nan na jabir ɗan abdullahi da matarsa to a lokacin da ake tona wannan ramin khandak ɗin sahabbai suna aikin wannan tonon ramin sai aka zo aka samu annabi an zo wani wurin da dutse aka samu an kasa fasa shi kuma za a yi rami dole ko menene a kawar da shi dutsen an kasa tono shi kuma an kasa a fasa shi duk abin da za a bugi dutse da shi don ya fashe an yi dutse ya ki fashewa annabi ya ce a ji a nuna mishi dutse alaihi salatu wassalam da annabi ya zo ce a bashi guduman da aka daki dutsen da shi bai fashe ba annabi da ya karbi guduman da ya daga da ya daki dutsen sai annabi ya kabbara ya ce allahu akbar ya ce lokacin da na bugi wannan dutsen sai da allah nuna min manya-manyan gine-ginen sham gaba daya ya nuna min kuma wannan gaba ɗaya zai dawo ƙarƙashin mulki na idan aka ce sham ya haɗa da ƙasan siriya a yanzu da lubunan a siriya ne ba iran ba ƙasan siriya da kuma lubunan lebanon kenan da ainihin falastin da isra'il da kuma a jordan waɗannan ƙasashen biyar su ake cewa sham a wancan lokaci annabi da ya sake ɗaga guduman ya buga ya bugi wannan dutsen karo na biyu annabi sai kabbara ya ce an nuna min manya-manyan gine-ginen farisa allah min albishir zai dawo ƙarƙashin mulki na a lokacin farisa da rom kamar ka ce amurka da rasha ne a yanzu wanda kowa na tsoronsu to sai da annabi ya ce da ya kabbara dutsen ya wuta ne da ke shi ya ce allah nuna min farisa gaba ɗaya za ta dawo ƙarƙashin mulki na da ya ɗaga na uku da ya bugi dutsen sai dutsen ya tsage sai ce Allahu Akbar ya ce wallahi sai da Allah nuna min katangun da ke cikin sana'a babban birnin Yaman albishir ne na zai dawo ƙarƙashin mulkin musulmai kuma duk wannan sai da ya faru kafin shekara talatin da barin manzan Allah duniya alaihi salatu wasalam duk waɗannan wurin da ya faɗa sai da ya dawo ƙarƙashin mulkin musulmai a zamanin abubakar da umar da usman da aliyu kai har ma ƙasar rum da annabi bai faɗa ba sai da ta dawo to kaga wannan mu'jiza ne na annabta sahabbai sun yi sun yi an kasa yadda za a yi da dutsen nan a cikin bugu uku sai da ya tarwatsa wannan dutsen gaba daya alaihi salatu wassalam saboda shi annabi Allah ya bashi karfi ne na sadaukai mutum arba'in sadauki ba ka san sadauki ko to sai an samu sadauki guda daya wanda duk masallacin na zai tarwatsa ku a cikin sakan to sai an tara sadauki guda arba'in kafin ya karfi shi to abu na da ya sake faruwa wanda za mu tsaya a kan shi a dai wannan yakin handak kusan ga halin da ake ciki na wahala da yunwa to akwai bashir bin sa'ad daga cikin sahabbai yana cikin sojojin da suke wannan yakin matarsa amratu bin turawaha 'yar uwan abdullahi bin rawaha ne sai ta kira yatta ta kulla mata dabino haka a cikin dan wani abu ta ce ki rike ki je ki nemi babanki a cikin sojojin nan da shi da kawunki ki basu da babanta bashir bin sa'ad da kuma abdullahi bin rawaha ta ce na taho ina tafiya sai na wuce ta inda annabi yake alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce ina za ki je sai ta ce zan je wurin babana ne da kawuna me za ta kai musu mamana ne ta bani dabino ya kai musu sai annabi ya ce da ta kawo dabino ita da kanta ta bada labari ta ce wallahi annabi ya haka da tafin hannun shi na zuba masa dabinon ta ce bai cika tafin hannun manzan Allah guda biyu ba alaihi salatu wasala shi ne abincin ranansu da mijin da ainihin ɗan uwan matar abdullahi bin rawaha ta ce da annabi ya karɓa sai kira wani sahabi ya ce samo babban kyalle haka ya shimfiɗa da ya samo kyallen ya shimfiɗa sai annabi ya juye dabinon a kai ta ce ina kallo annabi addu'a a kan wannan dabinon sai da kyallen ya cika da dabino gaba ɗaya alaihi salatu wassalam ta ce sai da kyallen ya cika da dabino sai annabi ya kira wani sahabi ya ce ka je ka yi kuwa a cikin duk waɗanda suke filin yakin nan ka ce kowa zai ebi dabinon nan an samu abinci ta ce duk sahabban da suke wannan handa kuɗin mutum dubu uku suka da suka dinga ɗiban dabinon nan kowa sai da ya samu ta ce ana iban dabino kuma dabino na karuwa ta ce an gama iba gaba ɗaya ƙyallen ya cika da dabino har dabinon yana zuwa alaihi salatu wassalam to wannan ita ce mu'jiza ta annabta kenan shi yasa annabi ba mutum bane kamar kowa ina fata an gane mutum ne ko ba mutum bane kamar kowa sallallahu alaihi wasallama to wannan yakin annabi sun shiga cikin tashi hankali mai tarin yawa to saboda tsananin tashin hankalin da suke ciki sai kasance ba su samu sun yi sallar la'asar ba a wata rana ana cikin aiki to shi ne sai annabi ya faɗa ya ce yawmal khandak habasuna an salatul wusta ya ce sun hana mu sallan la'asar salatul wusta sallah mai albarka sallah mai falala sallah ta tsakiya salatul asri a ita ce sallar la'asar habasuna sun katange mu sun hana mu sallar la'asar a wata ruwaya kuma cikin musulun sun shagaltar da mu sun ɗauki hankalin ba mu samu wani sallar la'asar ba sai annabi ce mala Allahu buyutahum wa quburahum naran Allah ya cika gidaddajinsu da kaburburansu da wuta annabi musu mummuna addu'a kenan yanda har suka shagaltar da mu ba mu sallar la'asar ba har rana ta faɗi kuma nan ma fa sayyidan Umar ne zo shi yana ta tsine wa kafiran Qurayshawa da duk wannan rundunan yace ya rasulullahi ban samu dai la'asar ba har rana ta kusa faduwa yace ai kai kama mu ba mu yi sallar asar din ba yace ai kai kai ne dab da rana za ta fadi yace mu ba mu yi sallar asar din ba shine annabi yace haba suna an salatul rusa salatul asr sun hana mu sallah ta tsake sallar la'asar mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika kaburburan su da gidaddajin su da wuta to shine anan malamai suka ce na wai ce amin a riga an gama yi yawwa yanzu kan sai dai kafiran da kake tare da su da munafukai to sai malamai suka ce ma'anan wannan maganan shine Allah ya saukar musu da azaba da bala'i duniya da lahira Allah ya saukar musu da musiba a nan duniya haka nan kuma a cikin kaburburan su Allah ya saukar musu da musiba shine ma'anan mana Allahu quburahum buyutahum wa quburahum nara قال حدثنا القعنبي نعم lafuzza ne da yawa ka gane ku lafuzza ne da yawa yanzu ɗaya ka kawo ban gane ku kafanci magana na ba e wannan ɗaya ne daga cikin lafuzzan in za mu tsaya ne a kan na imamu abu dawud in ka je wasu littattafan hadisai akwai lafuzza daban-daban shi sa a na kawo na sayi muslim kaga ya ce shagaluna nan kuma haba suna ka gane ko yawa akwai ruwayan kuma ta inganta a jiwa fahimɗe ruwaya ce ingantacciya ƙala haddasa laƙa'ana biyu an malikin an zaidu bin aslama ita ma a jawafa hundu dai ma'anan guda ɗaya ne ya kira tambaya na ne akwai ruwayan da annabi ce mana allahu a jawafa hun allah ya cika cikkunansu a jawafu jami'in na aljaufu aljaufu shine ciki to Allah ya cika cikunansu da wuta duk dai ma'ana Allah saukar musu da bala'i a nan gidan duniya shine abin da yake tambaya an zaid bin aslama an alqaqa bin hakimin an abi yunus maula aisha radiyallahu anha annahu qal an karbo daga abu yunus wanda yake bawa ne na nana aisha Allah kara mata yadda annahu qal yace amaratni aishatu yace na Aisha ta umarce ni an aktuba laha mushafan da in rubuta mata mushaf mushaf shine kace alqur'ani misali ala ramma ne yadda ake rubutun hannun nan na alarammomi na allo tun can haka abin yake yanzu ne ku kun daina aramma shi ne asalin karatu kenan ka rubuta shi an gane ko shi duk wanda ya hadda da karatun allo haddan shi kawai ka rabu da ita ina fata an gane ba kai saka ja da shi ba shine gaskiyar magana eh ya rubuta dan duk abin da ka haddace kana kallo ya sha bamban da abin da kuma kai ka rubuta shi to su fa sun rubuta sun haddace suna suna kwafa sannan suka zo kuma suka rubuta da ka a haddan ba ɗaya bace ba sai ke cewa to ta umarce shi da rubuta mata da mushaf wa qalat sai Aisha ta ce idza balagta hadhihi al-aya idan ka zo daidai wannan ayar fa'azinni ko fa'azinni ka ainihin kirawo ni ka sanar da ni al'ilam kenan ka sanar da ni cewa ka iso nan kafin ka rubuta ayar wace aya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wato idan ya fara tun daga suratul fatiha ya gama ya taho suratul baqara ya gama izun farko ya shiga izun afatatma'una ko kuma idza laqul ladina kafaru wa idza laqul ladina amanu shine na asali a karatun allo kenan afatatma'una na abun nan karatun sabo na zamani to ka gama ka zo ka shiga izun sai qulu sufaha'u to kaga annan zaka samu hafizu ala salawati can to idan ka zo wannan wurin ka sanar da ni injina na Aisha izu wazkurullaha kai can zaka same shi to idan ka zo wa daidai wannan ayar ka sanar da ni kar ka rubuta sai ka gaya mini sai ce falan ma balagtuha a lokacin da na iso wannan ayar azantuha sai na sanar da na Aisha na ce to Aisha na iso wannan wurin radiyallahu anha me zaki umarce ni da shi me hike so na yi fa'amlat alayya sai ta mini imla'i imla'i shine mutum na faɗa ma kana rubutawa shine shifta da hausa kenan ko sai ta ce da ni abinda za ka rubuta hafizu ala salawati was salatil wusta was salatil asri wa qumu lillahi qanitina ta ce haka za ka rubuta bayan da kai ka haddace ba shi ya haddace ne hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanit kuma duk haka yake akan alarammomi ko sai aisha ta ce da shi to ba haka za ka rubuta ba ni ga umarnin da zan baka hafizu ala salawati wasalatil wusta wasalatil asiri wa qumu lillahi qanitina akwai kuma qira'a ta ubay bin ka'ab shi kuma hafizu ala salawati wasalatil wusta salatil asiri me bambanta shi da na aisha wawu to shi nashi babu wawun nata kuma akwai wawun wa ƙumu lillahi ƙanitin sun maƙalat sai aisha ta ce da shi sami'tu hamir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta ce na ji wannan daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama to ya za ka yi ta ce sami'tu hamin rasulillahi na ji daga annabi ya karanta ayan a haka to yanzu kuma gashi ba haka yake a cikin alkur'ani ba kun fanci me nake nufi ba qur'anin da zaka dauka kowace qira'a cikin qira'a guda goma da ake da su mutawatirai kenan babu wanda zaka samu da wannan to dama qira'a da ake da su kala biyu ne akwai qira'a mutawatira akwai qira'a shadza qira'a shadza kadai ana aiki da tana wurin tafsiri kun gano abin da kyau shi qur'ani ka'ida wannan qira'a ce shadza abinda ake cewa kira'a shazza shine alqur'ani ba a karban shi daga wajen mutum daya ko biyu ko uku a ce su kaɗai suka sa wannan ayan ko su kaɗai suka sa wannan suran ba a karba sai ya zamo taron sahabbai duka sun sani taron tabi'ai haka qur'ani ta huwa zuwa yau jama'atun ne an jama'atin an jama'atin an jama'atin ila yawmil qiyama kun gane ko wani zai ce da kai ai akwai huzaima wanda a lokacin da ake haɗa ƙur'ani an samu ƙarshen suratu a tauba laƙar ja'akum zuwa ƙarshe a wurin shi kada aka same ta me yasa aka karɓa ta ce ba ana nufin wai ba wanda ya san ayan bane ba akwai hafizai barkate sun haddace ana so wa yake da ita ne a rubuce a ji wanda aka rubuta da izinin annabi shi da abin da ake nema ba wai ba wai sahabbai sun manta ayan bane ba kowa ya haddace ayan amma ba sa karɓan ayan da ka sai dai ka kawo ta a rubuce ka rubuta annabi ya gani ya tabbatar haka ne ko kuma shi yayi maka imla'i ka rubuta to ya za mu yi da irin wannan domin ire-iren waɗannan hadisan waɗansu suke ɗaukowa irin su masussuka irin su malam abdul jabbar irin su tal'udi shi ya mutu dama hiske ga shi nan a cikin hadisai ma an kawo ayin ƙur'ani wanda ba haka take ba cikin ƙur'ani a yanzu sai a ce da su a ilimin ulumul ƙur'an akwai kira'a shadda na tafsiri domin kaga da kace hafizu ala salawati ku kiyaye a bisa salloli was salatul wusta da sallah ta tsakiya sai aka ce salatul asiri yanzu an fassara ma'anar salatul wusta ne tafsiri ake yi wa qumu lillahi qanitina to idan annabi ya karanta musu a haka ya fassara wani abu ne yasa take zama qira'a shadda ba qira'a mutawatira ba ana aiki da su ne kadai a wurin tafsiri wani hadisi da zan baku misali da shi ka'ida idan ka karanta hadisi abinda ke wahalar da su irin su mal abdul jabbar shine ka fassara hadisi da fahimtarka kun fanci abin da nake nufi in ka karanta hadisi ka koma shekara dubu da ya wuce ya aka fassara hadisin yanzu kai baka saka fassara shi ba me malaman da suka ruwaito suka fahimta akwai wani hadisi da suka yi ta yadawa kwanan nan akan sayyidina muawiya dai na cikin wanda suke takin din shi sai su kawo hadisin hadisin yana cikin sahih muslim hadisi na ingantacci yana cikin alkubura na imamun nasa'i yana cikin musnad na ahmad ibn hanbal yana cikin musnad na ibn abi shaiba duk wannan hadisin yana cikin littattafan nan daga sahabi a'id bin amr almuzani cewar wata rana mu'awai ya zo shi madina bari ku ji hadisin sai su ce da kai hadisin mu'awai yana tafiya a madina sai ya wuce wasu taron sahabbai suna zaune daga ciki akwai sayyidina bilal akwai suhaib ar-rumi akwai salman al-farisi to sai ukun nan sai suka ce ma akhadhat suyufullahi min unuqi aduwillahi ma akhadha suna ce kai wato takubban Allah ba su yi abin da ya kamata akan wuyan makiyin Allah ba suna nufin ba a sare wuyan shi ba wannan ya dace a sare wuyan shi ne kawai shi sayyidina muawiya sai suka kira shi da aduwullahi maƙiyin Allah to sai a kunnan sayyidina abubakar da sayyidina abubakar da jiyu sai ce da su a taƙulu na haza li shekhi ƙuraishin wa sayyidihim yanzu bilal da kai da wane da wane za ku faɗi wannan mummunan kalmar akan shugaban ƙuraishawa kuma dattijo a cikin ƙuraishawa sai je gaya wa annabi alaihi salatu wasalam ga sayyidina bilal da sahabin rumi da salman al-farisi sun ce kaza kaza akan sayyidina muawiya sai annabi yake da shi wala allaka aghdabtahu ya abubakar yace ya abubakar as-siddiq watakila ka fusata su ko da kaji sun faɗi maganan kila ka musu mummunan kalma kai ma sai ce la in kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbaka in har ka fusata su ka sani ka fusata ubangijinka akan wannan abin da suka faɗa idan har ka yi fushi ka faɗi wata bakar magana ransu ya ɓaci to matuƙar su ji fushi da kai Allah ma na fushi da kai abubakar siddiqu hankalin shi tashi ya dawo wurin su ya ce a gadabtukun shin maganar da na muku ranku ya ɓaci suka ce la ya akhi ba abin da muka ji ranmu bai ɓaci ba sannan sai hankalin shi kwanta to sai abdu jabbaru ya ce to kun ga anan abubakar siddiqu na kokarin kare muawiya saboda sun kira shi da aduwullahi maƙiyin Allah amma annabi ya ce in ka ɓata musu rai ka ɓata ubangijin kare a sha tabbata maƙiyin Allah ne kenan kun fanci abin sai aka yi kabbara a masallaci to na farko wannan kissan ta faru ne a amul huduna amul huduna kuma ita ce shekaran da biyu bayan sulhun hudaybiya kun san hudaybiya annabi ya taho zai je aikin umra da hajji aka hana shi shiga makka to ana aka yi sulhu to wannan sulhun da aka yi ya ba da dama a zauna lafiya ba yaƙi tsakanin annabi da mutanen makka sannan sahabi zai je makka ba wanda zai taba shi wanda ba musulmi ba zai zo madina ba wanda zai taba shi to a cikin wannan ne sai na mu'awai sai ya taho ziyara madina bai musulunta ba mu'awiya bai musulunta ba sai a amul fatihi ina fata an gane sai a shekaran amul fatah ya musulunta a lokacin sauraron shekara uku zuwa hudu kafin ya musulunta wannan kissan ta faru a lokacin da suka faɗi haka yana kafuri ne kuma suna jin haushin shi saboda shi yayi lidin yakin uhud shi ya jagoranci sojoji aka zo a murkushe annabi da sahabbai sannan yakin nan na khandaku yana cikin wanda suka zo to suna jin haushi duk yaƙe yaƙen nan ya kamata an gama da makiyin Allah nan yana kafuri a lokaci an gane ko har gidan annabi ya zo shi saboda Esther tana gidan ummu habiba Esther ce ta cikin shi to ya zo madina ne ziyara ya zo ya ga Esther da harkokin shi na kasuwanci ya zo yana tafiya a madina suka faɗi wannan kalma a kan shi a lokacin yana kafuri aduwullahi ne kun fahimci na abin da kyau to shi sai ya ke faɗi wannan abun sai ya nuna cewa yana musulunci ne suka kira shi da aduwullahi kuma duk littafin da zaka duba na sharhin hadisi a duniya kaf da wanda aka yi shekara dubu da wanda aka yi yau maganan guda ɗaya ce abun ya faru ne a lokacin saura shekara hudu ma kafin ya musulunta ta gwada cin amanan ilimi kenan ko to ire-iren waɗannan hadisan in ka karanta su ka tambaya yaya magabata suka fahimce shi mai imamu malik ya ce a kan hadisi mai abu hanifa ya ce ashafi ahmad wane da wane da wane idan fahimtan ka ya sha bamban da nasu to wallahi kai kake kan kuskure kun kwanciyar abin da kyau duk wanda ya fahimci abin da yan jiyan nan ba su fahimta ba to wallahi akan halaka mutum yake wannan shine musulunci duk addinin da za ka yi ka yi ta irin yanda su suka yi kar ka ce kai ga fahimtanka fahimtanka ba ta aiki fahimta na ba ta aiki da na shehinka da na shehina ba a aiki da su a musulunci akwai waɗanda suke suna authority sahabbai su ne ajin farko su suka ga annabin suka yi magana da shi duk wanda ya fahimci abin da ba su fahimta ba yana kan kuskure akwai kuma tabi'ai su suka ga sahabbai suka yi magana da su suka karɓo addinin daga wurinsu duk wanda ya saba fahimtansu yana kan kuskure haka abin ya taho har zuwa ran tashin kiyama to a takaice dai wannan hadisin wasalatul wusta wasalatul asiri wannan kira'a ce shadda tafsiri ake ba ta cikaro da ayin qur'ani ba Allahumma amin qala haddathana muhammad ibn musanna muhammad ibn musanna yana cikin malaman asabu kutubu sita ko duk malaman kutubu sita daliban shi ne da bukhari da muslim abu dawud at-tirmidhi ibn majah an-nasa'i dukkan su daliban shi ne da shi da muhammadu bin bashar da su irin ibrahim bin yaqub ad-dauraki duk waɗannan suna cikin malaman ainihin kutubu sita qala haddathani muhammad bin ja'farin qala haddathani shuba ibn al-hajjaj qala haddathani amr bin abi hakimin amr ibn abi hakimin sika ne abu dawud an-nasa'i sun fidda hadisin shi su biyu kadai qala sami'tu az-zibri qana az-zibri qan ibn amr kenan sunan shi azibrikan ibn amr yuhaddisu ya ce na ji azibrikan yana ba da labari shi wannan azibrikan shi ma suka ne abu dawud annasa'iyu ibn maja duk sun fi da hadisin shi zibrikan ibn amr na ji shi yuhaddisu yana ba da labari an urwa tabni zubairin daga urwata dan zubairu daga muna yawan karanta urwata dan zubair urwata dan zubair yana cikin me a saba'a alfuka ha'u saba'a kun gane yana cikinsu muttafaqun alai babu sabani to akwai wani abu misali a gurguje game da uratu bin zubair kanin abdullahi dan zubairu ne da abdullahi bin zubair da musa bin zubair da uro bin zubair duk yayan abdullahi bin zubair ne babansu na cikin sahabbai guda goma yan aljanna wanda aka musu albishir a lokaci guda sannan kuma babansu shine farkon wanda ya dauki takobi a musulunci a jihadi suka ce farkon wanda ya zare takobi da sunan ayi jihadi shine babansu abdullahi zubair bin al-awwam zubair dan awwam to shi wannan urwatu dan zubair mahaifiyarsa kuma ita ce asma'u yarnar aisha ke sa shi kakansa namiji abubakar siddiqu ne kakarsa mace ita ce safiya gaggon manzan Allah ce safiyatu binta abdul muttalib wata rana abdullahi bin zubair yayin shi kenan da musa bin zubair shi ma wansa ne da shi uratu bin zubair da abdulmalik bin marwan su hudu suna zaune a farfajiyar ɗakin ka'aba suna hira wannan filin ka'aba ɗin sai ɗaya daga cikinsu ya ce me zai hana kowa ya ci wani buri a nan da yake so Allah ya tabbatar mishi sai shi abdullahi bin zubair sai fara magana ya ce ana atamanna an amlikal hijaza burina shine na mulki hijaz makka na ciki madina na ciki da su ta'ifa duk a ce shine gwamnan wurin sai shi kuma kaninsa musa bin zubair ya ce ana atamanna an amlikal iraqaini ina fatan na mulki iraki guda biyu shine basra da kufa a ce shine shugaban wurin ya ce wala yunazi'u ne munazi'un babu wanda zai ja da ni akai sai abdulmalik bin marwan sai ce fa'in kuntuma ta ƙana'a ne fa'ana la'aƙana'u illa an amlikal arda kullaha ya ce idan kun gamsu da ɗan wani makka da madina kai kuma iraki ya ce ne burina na mulki duniya gaba ɗaya urwayin shiru yana jinsu bai ce komai ba sai ɗaya a cikin sai ce kai ba abin da za ka ce ce ni ba abin da zan ci ya ce barakallahu lakuma fi ma tamannaytum min amri dunyakum ce Allah muku albarka cikin burinku na duniya sai ce fa amma ana amma kun gani atamanna buri na an akuna aliman amilan ya akhudhu nasu anni kitaba rabbihim wa sunnata nabihim wa ahkama dinihim wa an afuza fil akhirati bi ridallahi ta'ala yace shi wannan shine burin shi ya ce buri na in zamo malami amma ko wani abin mamaki ya ce amilan mai aiki da ilimin shi ba malamin duniya ba ya ce aliman kuma amilan ta gama su neman ilimi don Allah kenan sai ya ce zama mutane suna karɓar littafin Allah daga wurina da hadisai da hukunce-hukuncen addini ya ce burina na biyu kuma ran tashin kiyama ubangiji yarda da ni duk suka shiru suna kallon shi sun gama cake-cake shi ya can ko inda ya kamata an gane ko to kusa wani abin mamaki dukkan su kuwa haida Allah ya bashi abdullahi dan zubairu sai da ya mulki makka da madina har Allah ya kara masa ma da misra da yaman duka ya zama shi yake mulkansu shi kuma mus'ab bin umair ya mallaki iraki gaba daya mus'ab shi kuma abdulmalik bin marwan sai da zama ya mulki duniyar musulunci gaba daya tun daga madina har sham ka zo nan har libya su misira duka har pakistan duka shi ne duk inda yake musulmai suke har gwanzu a china duka shi ne kowa da allah ba shi shi kuma sai da ya zama ta orwatu duk duniya in ana magana ilimi su su bakwai ne sai an sa shi a ciki hatta umar ɗan abdulaziz da ya zama gwamnan madina su ya fara kira to ni na zama gwamna ina so duk abin da zan yanke sai da ku a wurin to urotu dole yana ciki idan suka yi fatawa kowa kama baki ki ke sa yanzu akwai matsalan da babu aya babu hadisi a in kana karatun fikihu sai a ce da kai abtabihi fuqaha'u sab'a wannan shine fatawan malaman nan guda bakwai kuma dole sai a sallama hatta zakkan urudu tijara da maganar su ake kafa hujja wannan sai mun je kitabun zakati kuma Allahumma amin an zaidu bin sabitin kala daga zaidu dan sabitu shi kuma sai mun je gaba a tarihin shi kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama yusalli adh-dhuhra yace annabi ya kasance na sallan azhar bil hajirati a lokacin tsananin zafin rana shine hajira ko kace alhajir walam yakun yusalli salatan ashaddu ko ashadda ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minha yace annabi na sallan azhar a lokacin zafin rana babu wata sallah da take wahalar da sahabban annabi min haka mai irin sallan azhar musamman a lokacin sama time lokacin da ake tsananin zafin rana to ka san zafin ranar da ake a Saudi Arabia fi wanda ake ana duk irin zafin da muke ji a nan in ana zafi a can ba irin wannan bane ba to ana tsananin zafin rana sallah na ba su wahala kun ji mun faɗa nan jabir ya ce ƙasa suke iba su rike a hannu ƙasan ta yi sanyi su zuba su sa goshin za a yi sujjada so da zafin da ƙasan take da shi yake cewa fa nazala hazihi aya sai aka saukar da wannan ayar hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ku kiyaye ala salawati akan salloli wassalati rutsa da kuma sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu da'a kuna masu ibada ko kuma sakitina kuna masu shiru kar kuna magana kuna sallah wa qala sai annabi ce inna qablaha salataini ita salatul wusta din nan kafin ta akwai salloli guda biyu wa bada ha salataini bayan ta kuma akwai salloli guda biyu wace sallah ce kenan sallar la'asar ita kaɗai za ta ɗauki wannan siffa amma akwai malaman da suka yi tawaye suka ce sallan asuba ake nufi suka ce domin sallan asuba kafin ta akwai magariba da isha suka ce bayan ta kuma akwai azhar da lasa an gane ko amma malamai suka ce maganan gaskiya tun da annabi ya faɗa ƙarar salatul asiri musallama abin da ya zo a hadisi yawwa sannan in kai haka kuma kaman ka juya abin ne a bar shi a farkon yini shine asuba a zahar kaga sallah biyu kenan sannan la'asar gabanta kuma akwai magariba da isha shine kafinta akwai sallah guda biyu bayanta kuma akwai sallah guda biyu قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن مبارك هنا المصري عن معمر عبد الله بن مبارك yana daga cikin abu da yake da ban mamaki da shi shine mutumin da yake ibadan da ko matarsa bata sani ba zai yi azumin nafila matarsa ma bata san yana yi ba saboda tsaban ikilasi zai yi azumin nafila matarsa ma bata sani ba yanzu kai kana azumin nafila duk sai ka bari mun sani wallahi mala abun abun haushi wani fossin ma zai ga munan muna shan ruwa ko hatin bai ka wani kuma sai ya shigo cikinku ya dinga cewa ai yau ana zafin rana wallahi to so yake a tafi a tafi ce shi azumi yake e ko kuma ce lokacin shan ruwa ta kusa kaza kaza kaza haka kawai ba babu munasaba akwai munasaba da zai zo dole ka fada ina da uzuri dan ina azumi wannan daban amma babu munasaba ba komai yazo ya same ku kuna hiranku ko kuna cin abinci ya nuna muku lalle shi azumi yake faɗi ba tambaye wani ma shi yana ga in baka azumin litinin da alhamis kai baka da imani wa ga ya baka kai ta azumin ka ko ne na ibadan da kai baka yi kuma ya fi ka a wurin Allah kun gane wani abin da kyau bawa da ubangiji ba a shiga tsakanin su kai kai abin da zaka iya kowa ka bar shi akwai abin da yake baka sani ba to ibn al-mubarak azumi yake matarsa bata sani ba yana kyauta waɗanda yake ba ba san shi yake yi ba sai ya zuba abinci a cikin buhu da kuɗi kamar dubu ɗari da daddare wani cewa ada sai ya je wurga a gidan mutum ya tafiye shi sai ya wurga a cikin gidanka ka fito da asuba ko da safe ka ga buhun shinkafa ga dubu ɗari ka san dai wannan baka aka yi an gane ko ba cikin da za ka yi fakuluha ni an mari'a ibn mubarak kenan to waɗannan bayan allah ne sun riga sun tafi shi sa fa tashabbahu illam takunu mithlahum kai dai kai abin da zaka iya sauran ka barwa allah subhanahu wataala ibn mubarak yake cewa an ma'amarin daga ma'amar ibn rashid an ibn tawus daga abdullahi ibn tawus an abihi daga baban shi tawus bin kaisan an ibn abbas daga abdullahi dan abbas an abi huraira daga abu huraira kaga ibn abbas yake ruwaya daga abu huraira sahabi daga sahabi kenan dama irin su ibn abbas sun yi ruwaya daga wurin sahabbai kamar zaid bin sabit da muka wuce dazu yayi ruwaya a wurin abubakar da usman abubakar umar usman guda uku nan duk malaman shi ne a hadisi kala yace wannan sanadin da mu karanta gaba ɗayan su kaf suna cikin kutubus sittah dukkansu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man adaraka min al'asr rak'atan wanda ya samu raka'a ɗaya a sallar la'asar qabla an tagruba shams kafin rana ta fadi faqad adaraka hakika ya samu sallar la'asar yana gama raka'a ɗaya cif sai rana ta fadi yayi ukun bayan faduwar rana ya samu sallar la'asar wa man adaraka min al-fajr rak'atan wanda kuma ya samu raka'a ɗaya a sallan asuba qabla an tatla ash-shamsu kafin rana ta fito faqad adaraka haqiqa ya samu sallan asubahi to a wannan gaban ne sai malamai suka ce idan mace tana al'ada ko kuma tana jinin biki sai ta samu tsarki ragowar mintunan da ya rage kafin rana ta faɗi ko kuma ragowar mintunan da ya rage kafin rana ta fito idan ya kai a yaraka a ɗaya to ana binta wannan sallah sai ta rama idan ta yi wanka sai ta rama wannan sallah misali ta samu tsarki minti uku kafin rana ya faɗi kaga ai za a iya raka ɗaya a minti uku ko to wannan sallan ana binta la'asar kenan idan ta yi wanka sai ta yi la'asar kafin ta yi magariba a malikiya ma suka ci hada azar saboda suna hada sallan azar da la'asar kamar yadda suka hada magariba da isha idan kuma ta samu tsarki minti uku kafin alfijir ya fito an gane ko kafin rana ta fito afuwan kafin rana ta fito a kafin alfijir ya fito ana binta sallan isha ai karshen sallan isha fitan alfijir ne kun gane me nake nufi ana binta magariba da isha a wurin malaman malikiya idan ta samu tsarki minti uku kafin fitar rana ana binta sallan asuba lokuta ne guda uku kun fanci abin da kyau amma idan ta samu tsarki minti ɗaya ne kafin faɗuwar rana ba za a iya sallah raka ɗaya a minti ɗaya ba kun gane wani abin da kyau to wannan sallan ba abinta amma inda ya kai a yi kabbaran harama a yi fatiha da sura da ruku'u da sujjada guda biyu in ya kai a yi wannan raka da cib kafin faduwar rana ta samu tsarki ana binta wannan sallah ko kafin fitar rana na a mata suna kuskure mala na idan azumi ne shikenan za ta dau azumi idan azumi ne ma haka ta samu tsarki minti uku kafin alfijir ya fita wannan azumin na kanta ina fata an gane za ta kawai za ta zarce ne idan ta yi wanka bi ma'ana ta ɗauki azumi kenan haka in kuma misali a mai faɗuwar rana ni dama wannan azumin babu shi yawwa sai dai kawai a kawo matsalan idan mace tana azumi ai tana al'ada ta samu tsarki da rana kaga akwai sallah a kanta to azumi fa baya kanta ya halatta ta ci abinci wanda suka ce ta ci abincin amma ta ɓoye albani ce kata wani ɓoyewa ta kwashi abincin ta kawai ba wani munafurci a ciki ala'ayi halin da wannan shine a fikihun da malamai suka fitar cikin wannan hadisin qala haddathana alqanabi an malikin an al-alabi na abdurrahman annahu qala alqanabi ya karɓo daga imamu malik namu kenan ko daga alawu dan abdurrahman annahu qala yace da khalna ala anas ibn malikin yace mun shiga wurin anas dan maliku ba'da zuhuri bayan sallan azhar fa qama yusalli al-asra sai ya tashi yana sallan la'asar falamma faraga min salatihi lokacin da ya gama sallan la'asar din zakarna ta'jilas salati sai muka ambaci gaggauta sallah yin sallah a gaggauta au zakaraha ko kuma shi anatsin da kan shi ya ambaci mahimmancin gaggauta sallah wa shakku min rawi kenan ko mu ne muka kawo maganan gaggauta sallah ko kuma shi ne kawai da kan shi kawo to kafin mu ci gaba yanda hadisin ya zo cikin muslim dan ku fahimci abu shi alabin abdurrahman yake cewa sun yi sallan azhar a basra anas kuma dama a basra ya rayu ya ce sai muka shiga wurin anas ɗan maliku gidan shi na kusa da masallaci da muka shiga sai ke cewa kun yi sallar la'asar na suka ce abubuwan yanzu na ma ba mu jima da gama a zahar ba sai ce ai la'asar ta yi ya ce sai muka yi sallar la'asar tare da shi da muka gama sai muke tambayin shi mahimmancin gaggauta sallah yin sallah a farko-farkon lokaci faƙala sai ce shi ne za mu ci gaba kenan sami'ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu ya ce na ji manzan Allah na cewa tilka salatul munafiki waccar sallah ce ta munafukai tilka salatul munafikina waccar sallah ce ta munafukai tilka salatul munafikina hasa uku suka ce tilka ɗin nan ismul ishara ne zuwa ga abin da kwakwalwa kawai za ta hararo ba wani abu ake nunawa ba an gane ko kamar menene sallan munafukan sai ce ya jilisu ahaduhum za ka samu ɗaya daga cikin mutane sai ya zauna yana ta wasu sharholiyan shi yana ta abubuwa na shirme hatta idas farrati shamsu har sai rana ta yi fatsi-fatsi ta fara komawa jaja-jaja bai sallan la'asar ba fakanat bayna karnai shaitanin ranan ta kasance tsakanin kahon shaidan guda biyu karnai shaitan kahon shaidan guda biyu au ala karnai shaitan ko kuma tana kan kahonnin shaidan guda biyu rana ji ta kusa faduwa faƙama ko kuma ƙama sai mutum ya tashi da sauri fanaƙara arba'an ya yi sallan la'asar raka'a hudu kalmar naƙara an naƙaru shi ne naƙara yankuru yadda tsuntsu ke cin abinci haka kaga ai sauri yake ko to annabi sai kwatanta sallan mutum da irin wannan cin abincin da tsuntsu yake kaga an yi sallah malam aminti biyu an gama idan ka ji alhamdu haka jawla dalil tsakiyan ba za ka ji me aka ce ba tsabar sauri idan aka yi ruku'u haka aka kauza a gangara sujjada kuma in aka ɗauko sujjada ba a zama haka ake double kawai double click ne masu kwamfuta kawai double click ake an yi sujjada guda biyu to annabi ce tilka salatul munafiqina wannan sallah ce ta munafikai kun ga wannan hadisi na da hatsari wallahi sallah fa ita ce ibada mafi girma da Allah ba ibada da take sallah girma fa duk ibadan da kake fa in aka je lahira wallahi sallan ka bata da kyau Allah ba zai kalle ka ba kun fahimci abin da kyau duk ibadan da kake in dai ka je lahira sallanka ta samu matsala ba abin da Allah zai ce a duba da azuminka da hajjinka da sadaka da komai ba za a duba ba da an duba littafin sallah an gan shi ka samu F9 shikenan Allah ce a kulla littafin shi kawai to shi yasa duk saurin da kake kar kai sallah kana sauri shi yasa annabi ce tilka salatul munafiqina wannan sallah ce ta munafikai Allah dama ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadihum wa idza qamu ila salati qamu kusala to kaga wannan akwai hatsari kware da gaske yace qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minhu innahum aba ita ba ayin da take magana akan sallah aba ita ba suratu tauba ce ita ma ya kawo ta ne qamu kusala a takaice dai sallah duk saurin da kake kar kai sallah kana sauri kai sallah a cikin nutsuwa ita ce sallan da Allah zai kai ce kama fanakara arba'an sai ya tashi ya yi sallan kawai kamar cin abincin tsuntsu raka a hudu da sauri-sauri la ya zukurullah fiha illa kalilan ba zai ambaci Allah a cikin sallan ba sai dan kaɗan saboda me saboda yana sauri Allah kiyaye musamman sallah ita ce lokacin da mutum ke ganawa da ubangiji kamar Allah fa saboda son da yake wa bayi ya ba su lokutan da za su gana da shi har sau biyar na wajibi dole sai kun gana da ni bari ku ga wani hikima irin na Allah subhanahu wataala ka san dan adam an halicce shi ne ta bangarori guda biyu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu kashin farko kenan wa nafakhtu fihi min ruhi kashi na biyu fa qa'u lahu sajidin yace ya halicci dan adam akwai gangan jiki akwai kuma ruhi to wannan gangan jikin naka abinda yake bukata abinci da ruwa ba abinda yake bukata sama da wannan in babu wannan dan adam ba zai rayu ba kana bukatar oxygen da kake shaka kana bukatar abinci kana bukatar ruwan sha amma shi kuma ruhinka ba abinda yake bukata sai zikiri ba abinda ruhi ke bukata in ba zikiri ba hisa duk abinda zaka tara a duniya idan Allah cire maka jin daɗi a zuciya ba har abada ba zaka ji daɗi ba yasa duk waɗanda suka tara haramun wallahi ba sa jin daɗi wallahi duk da kake ganin su a jiniya da jami'an tsaro na bin su na rantse da Allah ba su da kwanciyar hankali wallahi ƙarya suke saboda jin daɗi a zuciya yake Allah sai zare musu shi wasun su ba sa bacci sun sha ƙwayoyi wani sai an masa allura wani baya iya bacci yasa ga suke gengedi a taro baccin ne baya zuwa da daddare ba su ma da lokacin baccin kuma Allah ya sa musu kunci a cikin zuciya wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama Allah ce duk wanda ya kawo da kai daga zikirina daga ambatona ya ce sai na sanya masa rayuwa ta kunci kisa wallahi tallahi ba sa jin daɗi kuna ganin su ne da manyan riguna da manyan gidaje da jiniya ana barazana wallahi tallahi ba su da kwanciyar hankali wallahi ba su da kwanciyar hankali kun bancin abin da kyau to shi yasa dan adam sai Allah ya bashi zikiri shine abincin ruhi shi yasa idan kana yawan zikiri sai ka ji baka da ko sisi hankalinka a kwance aga kana ta murmushi wallahi zikiri ne kawai kun bancin abin da kyau amma in baka zikiri kuncin rayuwa kun kulla da shi kenan har cikin kabarinka kuma amma in kana yawaita zikiri daɗin rayuwa za ka ji a zuciya kuma ka je kabari ka samu haske to saboda wannan Allah sai ya sanya ɗan adam ya ci abinci sau uku a rana in yana da hali ka'idar cin abinci kenan a ci abinci da safe breakfast da lunch da dina haka ne ko baka ba inda hali kenan fa ko amma yanzu wannan suna a Najeriya baya aiki sai abin da ya samu kawai to tunda ɗan adam sau uku yake so ya ci abinci to ruhinka ya fi gangan jikinka mahimmanci don ana zara ruhi gangan jikin ba shi da amfani sai Allah ce ci abinci sau biyar asuba a zahar lasar magariba isha Allahumma amin saboda ruhin ya fi mahimmanci shi sau biyar yake cin abinci gangan jiki kuma sau uku to shi sa sallah tana da mahimmancin da ba a wasa da ita قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر annabi ce wanda sallar la'asar take kubuce mishi haka kawai ka yi wasa da sallar la'asar saboda wani abinka na duniya duk wanda yake wasa da sallar la'asar saboda aiki ko saboda kasuwa ko saboda ya yi bizi ko saboda wani abu ko saboda siyasan shi ko saboda duniyar shi faka annama wutira ahlahu wa malahu misalin shi kamar mutumin da ya rasa dukiyar shi ne da iyalai shi ka je ka dawo ka samu gidanka yayi gobara da matarka da yaranka duk sun mutu to haka annabi ba da misalin wanda ke barin sallar asar har rana ta faɗi bai ba ka san ana cikin hasara ko duk abin da za a yi ka bari ka je ka yi sallah ka dawo duk abin da za a yi in za a sa maka suna ma a sa suna don in kana cikin sai sun sa maka suna kun fance na abin da kyau wannan ita ce ka'ida ka rike kala abu dawud abu dawud ya ce wa kala ubaidullah bin umara ubaidullah bin umar a cikin ruwayan shi ya ce utira madadin wutira waqtilifa ala ayyuba fihi wa qala zuhriyu an salimin an abihi an nabiyyi alaihi salatu wassalamu qala wutira amma a ruwayan imamu zuhri ya ce wutira ba utira ba kalman wutira ita tafi karfi kuma insha Allah قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو عبد الرحمن الأوزائي كنا يعني الأوزائي شن عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزائي وذلك يتش أبن دا أكي نفي دا كبر صلى الله عليه توتي أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء يتش شيني kaga duk abin da ke ban ƙasa in rana ta haska shi ya koma fatsi-fatsi to shi yana gani in har ka bar sallar la'asar ta kai wannan lokacin ka shiga cikin wannan hadisin in ji imamul auza'i ba ma sai rana ta faɗi ba da rana ta yi fatsi-fatsi to ka shiga cikin wannan hadisin shi sa nake gaya wa masu zuwa kallon ball stadium na ce ko a stadium ne kai sallar la'asar ko a cikin stadium ya halatta na faɗa a wurin tafsiri ko ko ina ana sallah ko'ina ya halatta a yi sallah a gona ne a kasuwa ne a filin bal ne a ina ne a tashan mota ko'ina ka samu kai sallah hisa ko a mota ake tafiya in an kya tsaya kai ka kafin aje rana za ta faɗi kai sallah kana zaune a cikin motanka ka tada kama kai kabbara kai fatiha mai kyau da tajwidi an gane ko da in naɗi na ko kulhu ahad haka za ka yi ruku allahu akbar ka ɗago ka yi sujjada ka ɗan ƙara ƙasa kaɗan shi kenan sallanka ta yi in kana da alawala in babu alawala ka yi taimama alƙibla ba wani alƙibla fa'ayana ma tuwallu fa samma waje hullah Allah ce duk inda kuka kalla ina wannan wurin alƙibla in akwai dama kenan in babu dama ko ina alƙibla ne in ji Allah cikin alƙur'ani mai girma nan ya kamata mu tsaya insha Allah sai wani sati abin nan Allahumma amin na ban ji ba eh sai mun karanta sai wani sati insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh